وصلى الله على النبي وعلى اله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله منذ كراتمنا كتاب الشفاء إمام القاضي إياد الله تعالى مسيدا أشكين وانا رانا كيرنت الحمس من قوم شاء تقص قوات رمضان شكرا تدبو إيد الهدى عند بيار inda muke ci wannan kisimi na ƙarshe na wannan littafi kisimi na hudu kenan muna ci wannan fasali da yake bayanin irin zantuttukan da mawaka suke sakin baki da shi da kuma abin da wawaye gabaye suke sakin baki da shi a cikin jami'in na annabta a tsakiyarsa muke yin allah ya za mu tashi inda yake cewa لقد أنكر الرشيد على أبي نواس قوله to ka gani rashidu abinan halifa kenan harunan rashid ya yi wa abu na wasin mawaƙinsu ne ku sosai na abbasiyawa abu na wasin ɗinnan an yi shi ne a cikin farkon daular abbasiya domin ya rasu wajibin shekar da ma aka haifi imamul buhari kusan dab da shekara mai kan da hijira ya rasu saboda haka a cikin tsakiyar abbasiyawa aka yi shi ya a cikin waƙoƙin da yake musu sai yake faɗa ba in ya ku baki su yi da fir'auna fi mu إن أتى موسى بكيف أسيدي yawa wai idan idan ma har baki sai da fir'auna sauran sihirin saharatu fir'auna yana nan a cikinku ya wanzu a cikinku to shi kuma a samu sa sandar annabi musa tana nan a hannun hasidu dogarin haruna rasidu an fahimta kuwa in ku kuna takama da kun gaji sihirin alif fir'auna wa'ancan to akwai mai a samu saga shi yanzu yana nan saboda haka shi kansa halifan haruna rashid din yi masa in kare masa kaca-kaca wa ƙali da ya bi nan lahana'i ya kai ɗan lalatacciya a gani ya ɓata shi da uwarsa tukunna ma ta yi ka san mawaƙi bai da wani kima galibi maroƙi ne bai cika kima ba an talmusta hajji da a samu sa'a kai ne kake ingilanci da ayat da Allah ya bai wato wani daga cikin akadiyar murtali na annabi Musa shi ne ita ce asa sanda kake wasa da ita kake ingilanci wa amara bi shirajihi ya ce a fidda shi daga cikin rundunoninsa daga fadar su a wannan daren kai ya kwana وذكر القتيبي imam al-qutaybi ya ambata أن ما أشهد علي har yau da yana daga cikin abin da aka kama abu lawasin da shi وكفر فيه aka ma kafirta shi da shi أو قارب ko kuma ya dab da kafirci قوله في محمد بن shi علي ne faɗinsa da ya faɗa yana yabon muhammadu al-aminu وتشبيهه da kuma بيومه kamanta shi صلى da annabi sallallahu alaihi wa sallama inda yake cewa نظر أحمد هذا الشبيه متفق shubha dai fashtabaha khalqan wa khulqan kama qudda shirakani wai ahmadai biyu ahmadu da ahmadu wai yana nufin manzon Allah da kuma abin yabansa muhammadu lamin yake cewa wai sun yi jayayya tanaza'a kenan a shiba sun yi jayayya kamanceceniya fashtabaha sai da suka rikitar wajen halittarsu da wajen ɗabi'arsu kama ƙuddar shiraka ne kai ka ce hancin takalmi biya ka tsaga shi gida biyu yadda ba za ka iya rarrabewa tsakaninsa da ma'aiki ka gane kuwa yawa to wa kana ka ruwa dai ya aidan kaulan har yau dai sun masa inkarin faɗinsa kai fa la yudini kamin amalin man rasulullah wai ta kaka wanda manzo Allah ma yake daga cikin jama'arsa ka gane kuwa man rasulullahi fi na fare wanda ma'aiki ke cikin jama'arsa yaya ba zai kai ka zuwa ga burin ka ba kaji wannan tashin hankali to duk wannan wa shu'ara uku ya tabi humul gawun haka za ka ji an dai mawaka ne babu abin da ba za ka ji ba ka ji kafirci ka ji fasikanci ka ji lalata da shigantaka da ƙarya ta tsiya to watsa ba abin da ba ta zunguran mutum ya yi إلا الذين آمنوا بعضها وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا يوة وننقى وننقى لأن حق رسول الله لأن حق الرسول يجمنا وموجب تعظيمه domin haƙƙin manzo da kuma abin da ya wajaba na girmamawa gare shi وإنابة منزلته da ɗaukakar matsayinsa أن يضاف إليه a wato da kara ne an yi dafa ilayi shi ne a raɓa wani zuwa gare shi wala yi dafa ba shi a raɓa shi zuwa ga wani ba ya za ka ce rasulullahi fi na fare wai ta raɓa manzala ce a aikin dai ka raɓa wani komai girmansa zuwa ga annabi an gane ويكون في أمثال هذا to hukunci a cikin ire-iren wannan ما بسط الله في شيء- طريق shi الهدى ne abinda muka bayyana da shi a cikin tafarkin fatawa وعلى هذا المنهج جاءت وسياقها وكمال مذهبنا مالك بن أنس to akan wannan gad- akan wannan gwada bai mu fatawar mai gidanmu shugaban mazhabar mu shine maliku dan anas rahimahullahu ta'ala ta zo da وأصحابه sauran almajiransa وكل والدي a cikin nawadul usuli في رواية ابن أبي مريم na ruwaya sa'id ibn abi maryam في رجل خير رجلا a cikin haƙƙin wani mutum da ya aibanta wani wai da talauci ce talakan kawai ba ka da kawai فقال sai ya ce da shi أيرني بالحفر kake kake aibanta ni da talauci فدرع النبي صلى الله عليه وسلم الغنم alhalin wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kiwon awaki kaji fa ehe, kaji ko to ina irin wannan fa qala malikun kada arrada bi zikrin nabi sallallahu alaihi gairi mawdi'i eh abin da ya faɗa gaskiya ne amma akwai jirwaye a cikin ambatansa ga annabi a wurin da ba mahallin a ambace shi ba ara an yi addaba ina ganin Allah dabtar da shi قال ولا ينبغي في حال الجنود bai kamata gama abota laifuka ba لا أوتي idan aka yi musu rarrauka aka garge su su ce بأحداث الأنبياء wai ai annabawa ma sun yi kuskure to waye ya fi ƙarfin kuskure annabawa ma sun to wannan bai kamata ga mabuta laifuka su faɗi wannan ba وقال عمر بن kuma dan abdulaziz ya faɗa ga wani mutum انظر لنا كاتبا nemo mana marubuci sakatare wanda babansa ya zamo musulmi ne shi zai cewa arabiya a wannan lokacin an gane wanda babansa ya zama musulmi ne وقال كاتب to له sai wani marubucin zai shi ko ba ajame ne babansa ba musulmi bane kenan قد كان أبو النبي wani iya billahi ka ji abin da ya faɗa ke ka ji abin da ya faɗa kun ji abin da ya faɗa wai kad kana abun nabiyyi kafira wannan wannan zance ya yi mu eh wani su da za su rubutu don iyayensu ba musu bane to ai kaza subhanallah fa qala ja'alta hadha makalan wannan kwatancin zaka sanya min
فأخذله sai da وقال ya fara tuɓe shi tukunna aka fara tuɓe shi daga matsayinsa na wannan sakataren sarki sannan ya san abin da zai masa na hukunci wakala ya ce lafi tubli zan ma hukunci ko ba za ka sake min sakatare ba har abada ko karkare a tsoron malam tsoron ya kyamaci a salati ga annabi a yayin mamaki in mamaki an aka zauna abin mamaki ko aka jefa abin mamaki subhanallah ya ake cewa ba wurin salati ga annabi bane shi manzo Allah an ne masa salati ne kawai dan ban girma da jinjina kawai yawa shikenan yawa إلا على طريق الثواب sai a bisa tafarki na tsawabi wato neman sakayya da neman ladan Allah تفسيراً kuma ana yi ne dan ban girma da jin nauyinsa كما أمر الله kamar yadda Allah ya hore ni وأمر القابس an tambaye Imam al-Qadisi قال لرجل to waye ne nan kuma Subhanallah. an an tambaye Imam al-Qadisi an rajulin game da wani mutum qala li rajulin qabih yace da wani mutum mumuna ka annahu wajhu nakirin shi wannan wannan an yi sai kace fuskal wala kiri shi ne wala kirin nan da yake kaza shi ne sa nakiru kaza kaga mala'ikan Allah ne allazina la ya'suna Allah ma amara Allah da kansa ya mun shaida ma asumai ne shi kuma ya shabba wani mummunar fuska da shi to لرجل أبوس ya ya kuma dubi wani mutum wanda shi kuma kicin kicin yake ko shi cikin shan kuro yake كأنه وجه ya مالك ce wani sai ka ce wajen maliku ba fa maliku mai mazhaba ba yawa mai tsaron wuta ai ganin sai ke a fuska ce yake Mm.
قال أي شيء أراد بهذا sai ya ce me yake nufi da wannan da ya faɗa ونكير a hadu fattanai da kabari shi fa na kiru ɗaya daga cikin masu tambaya ne na kabari وهما ملكان su kuma biyun nan mala'iku ne وما الذي أراد to me yake nufi a roƙon da hala alai wani firgici ne ya shiga gare shi yayin da ya ga ah, nin- eh, eh, saboda abin da ya gani a fuskar wannan din أم خاف النظر إليه ko ka kyamata kallon nasa ya tsoro ne ta yi faɗa ko ka kyama ce ta yi faɗa ka san akwai bambanci an gane lidda mamaki eh, lidda mamaki haƙi saboda munin halittarsa in kana hada idan wannan nabiyin ne munin sa ya gani ya kamanta shi da wannan mala'ika to abin ya tsananta لأنه جرى مدرسة domin ya gudana maguna ta wulakanci التعويل da wulakanci ne وهو أشد عقوبة shi ne mafi tsananin hukuma وليس تسليه ko da yake a cikinsa babu bayyanar da zagi ko rubu ga wannan mala'ika وإنما الصف واسع alal muhadabi zagin sa ya kune akan wanda yake zance da shi وفي الأدب بالصوت Eh, a- yawwa أني للسفهاء to azabtarwa ta tabbata ga wawaye cikin ladabtar da su da dorina wasu jini da ɗaure su Eh, abinda wato halifa kenan ɗauki su musu abinda ya ta aiwatarwa kenan kashe wawayen mutane wayanda su ga mugaye yawwa a sauke a ma dukan tsayan lalat a kai shi a kulle a kurkuku shiga gidan maza Mhm. to duk sai sai- sai- sai mutum ya nemi to yawancin mutane rashin madoki ne yake sawa haka an kai mutum an ce je ya wata ko ya wata uku ko kuma ya biya tare dubu ashirin shi kenan yan uwansa in iska su tara ma dubu ashirin ya fito ya ci gaba da harkarsa ko kuma ya je in ma ya rasa inda zai ma ya je din ma ne wata uku a gurin gaba ko wani ne sai ya je ya sake wani sabon training din na lalata to ka gani amma a matsukan ya ladabtar da shi ya jinya tukunna irin wannan to قال وأما ذاكر مالك فهذه النار ya ce amma wanda ya ambaci uh, mala'ika maliku matsarin wuta قد جاء الذي ذكره
eh, عندما أنكرها له من to wanda ya ambace wanda ya ambace shi yayi wuta yayin da ya ambaci halinsa min abusul akhari ya kwatanta halinsa daga ɗaurewar fuskar shi wanda yake magana da shi إلا أن يكون المؤبس له يد yawa sai dai idan wato shi mai ɗaura fuskar yana da wani ƙarfi ne na iko bayur habu bi ubsatihi sai ake shayen su saboda ɗaurin fuskar su kamar a ce sarkin dogare ne da sarki kaga yana da wani iko na sarauta kuma ga shi zama fuskar sa a ɗaure an gane ko makama ko wane ne fuskar sa kuma a ɗaure to ya kamanta shi ne da maliku wajen ƙarfin sarautar ikon nasa alisa kun gane abin da alƙali ke yi. to shi mafa yau wasu sai shi mafaɗin yake yake an yake kamanta shi a bisa tafarki na zargi ga wannan shi fili a cikin aikinsa ولزومه في da زمه luzumta sa siffar maliku fi zulmi a cikin a cikin zaluncin nasa al- almalaki wanda yake mala'ika المدين لرشد shi wanda yake mai biyayya ga ubangijinsa a cikin aikinsa نعم.
Eh, ta- ta- wannan mutum kai da kake zalunci kuma fuska a ɗaure shi ma duka zo ke ɗaure fuska a aishi a cikin da aiki da Allah an gane فيقول كأنه- لا يغضب eh ga daba maliki kai ka ce shi fushin da yake yana yi ne don zafin Allah kamar yadda maliku yake fushi don zafin Allah فيكون أخاف to wannan lamarinsa mai sauƙi ne وما كان ينبغي له التعريض لمثل هذا amma dai bai kamace shi ya dinga bugira zuwa ga irin wannan ba لو كان أثناء أثناء الأبوس bi'ubsatihi da a ce ma ma kirari yayi ga shi wannan mai daura fuskar da wannan daura fuskar tasa واعتج بسكته ya kafa hujja da sifar maliku أنا أشد to da abin sai ya fi tsanani ويعاقب المعاقبة a yi الشديدة masa hukuma hukuma mai tsanani وليس في هذا ذم Le- للملك kuma babu zargi ga mala'ika a cikin wannan ولو قصد ذمه lokacin da da zai nufi zargin mala'ika ne da su kansa da masa wulakanci fashe shi ra'ayi نعم. وقال أبو الحسن abu na sani ya ce alƙabisi har yau إن معروف a بالخير a cikin yaro matashi da aka san shi da alhairi قال لرجل شيئا ya faɗi wani abu ga wani mutum قال له الرجل sai wannan mutumin ya ce masa usukut kai naka ummiyun yi mana shiru da Allah kai ummiyi kawai da kake baka kai ba kai ba karatu ba
فقال الشاب sai wannan matashi ya ce ليس كان النبي صلى الله عليه وسلم أمنيا kai subhanallahi wai manzo Allah ba ummiyi bane da kace ban da karatu ban da rubutu ummi ne ce manzo Allah ba ummiyi bane
فشنا عليه to مقاله sai aka kyamaci wannan zance gare shi وكفره الناس mutane suka kafirta shi وأشفق الشاب مما kuma قال kuma wannan matashi da aka gaya masa fa wannan fa wato taba daraja annabi ne ya firgita و- و- azhar ya bayyana da nadama akan zancen sai ya rika kuka قال أبو الحسن to abul hasan yace amma idan na kuskure alayhi fahadawun amma sakin kafirci akan wannan matashi to wannan kuskure ne.
lakin na wani kuskure sai dai shi mai kuskure ne shahadi a cikin kafa shaidarsa da sifar annabi sallallahu alaihi wasallam kauni nabi sallallahu alaihi wasallam ummiya ai shi zamowar annabi ummi marashin karatu ko rubutu ai wannan mu'jiza ce gare shi kauna hadha ummiya nabi kasancewar wannan fa ummi marashin karatu da rubutu na kisatun bi wannan shi kuma tawaya ce a cikin sa wadda halajin kuma jahilci ne aka banbanci manzo Allah da wani sake bai taba karatu ba bai taba rubutu ba shine kasaitarsa yawa ɗakinsa ba ko takarda ballantana littafi ba alƙalami ballantana tawada shi yasa babu ma tarbiya ɗakinsa su kaga wannan zuci shi kuma wannan shine kasaita amma haka aka faɗa wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala tahuddu bi yaminik kan ba aikin ka bane karatu ko rubutu ya rasulullahi mhm ka gani kuma haka a arabi ta ambace shi annabiyul ummi annabi ummi in aka ce ummi wanda yanda mahaifiyarsa ta haife shi haka yake ba a taɓa koya masa wani abu ba ummi ke da mansubin ilal ummi yanda aka haifo shi ba wanda ba taba ce masa bari ba a gyara masa wani abu ko a ce yi kaza ya kamata ka dinga kaza ko bari kaza an gane yanda yake kawai haka yake ba a dora komai a kansa ba ummi ke kasan kudu wanda ya taso haka ya halaka ko ba haka ba karamin wata dabba za a yi ba to shi ko manzo Allah wannan ita ce kasaitarsa ita ce da kasa
wa min jahalatihi ihtijaju bi sifatin nabi yana daga jahilcin wannan yaro kafa hujjarsa da sifar annabi sallallahu alaihi wasallama lakin na wai idan sa gafar wa taba sai dai idan ya isi gifari ya tuba wa tarafa ya farci da laifinsa ya fake zuwa ga Allah ay turaku sai a kyale shi da anna qawla domin faɗinsa la yantahi ila bai kai zuwa ga haddin kisa ba wa ma dariquhu al adabu to faɗau abin da duk ya zamo tafarkinsa na alibartar da mutum ne faɗau fa'ili yi na dare alaihi to idan shi ma'aikacin abin da ladabi za a yi ba kisa ba ladabtar da mutum za a yi da kansa ya zo ya miƙa wuya ya yi nadama ya yi furuci da irin laifinsa ya yi kuka to yi zubur kafa an wannan ya wajartar da a kame gabarinsa a kyale shi ya ɗauke masa ladabtarwa
ونزلت هذا المسألة wata matsala ta sauka yau فيها بعض قضاة الأنبياء wanda sashen alƙalan undul ta nemi fatawa a cikin ta yanayin fatawar shehin mu alƙali abu muhammadu bin mansur rahimahullahu في رجل a cikin wani mutum كان قصه آخر wani ya soke shi da wani abu فقال له sai ya ce إنما يريد الأدو لقولك wai tana nufin suka ta ne da cewar kai ka tauye ni da cewar ka وأنا بشر to ai ni mutum ne وجميع البشر kuma dukkan mutane dukkan mutane ta waya tana da kansu حتى النبي صلى الله sai عليه ce وسلم hatta nabi sallallahu alaihi wa sallam hak fa a fita في حالة سجنه Muhammadu bin Mansur sai ya fata wa ce yanzu ku na farko ka je ku kai shi a kulle shi وإجاء عدده sannan a tsananta na tattar da shi إذ لم يقصد السبع domin ba yana nufin zagi ba ne
كان بعض قضاة amma sashi malaman umar ya ba da fatawa da cewa a kashe shi wannan kenan zance na wawaye da sha'irai da masu sakin baki da masu agarbabi su ne yau wannan fasali ga fasalin nan kuma na wasu daban a lokacin da ta السادس أن يقول لقائل ذلك shi ne mafaɗi ya faɗi wannan yana mai hikaya daga waninsa zance ne na waninsa mugun zance ne na waninsa a janibin manzan Allah ko a janibin annabta sai yake hikaitowa wa asirar lahu غير له أن سواه yana mai ruwaito shi daga waninsa wannan ya faɗa yake wa ruwayarsa فهذا ينظر في سورة حكاية wannan sai a yi duba a yi nazari a cikin surar da yake hikaito zancen وقرينة مقالته da kuma alamun da take da zancensa yake nunawa ويختلف الوقوع بخلاف ذلك دكتور.
على أربعة وجوه sassaɓawa surar yanayin da yake hikayar zancen da kuma abin da ya jawo hikayar zancen to to ta gwargwadon sassaɓar wannan gwargwadon sassaɓa hukuncin da za a yi masa na'am ala arba'ati wujuhi kuma ya saba ne bisa fuska hudu wujubi na farko alwujubi wajibci na'am wan da nadabi mustahabbanci wal farad da da karhanci wa tahrimi da kuma haramci fa in kana akhbara bi ala wajhi shahadati wa ta'rifi idan misali mutum ne lalatacce ya yi wani mugun zance a cikin janibin annabi sai ya zo a bisa fuskar ya- ya ba da shaida a kan ya ji wannan zance yake faɗar abin da ya faɗa wadda a rishi da ƙa'irihi da kuma sanar da waye mafaɗinsa ya ga kun rike shi malami ko abin goyi ya ce da kunne na fanni ji yana cewa kaza da kaza Uhum.
wal da inkari kuma inkari gare shi wal ilani da kuma sanar da mutane da zancensa wa tanfiri da minhu kore mutane gabarinsa wa tajrihi lahu da kuma su kansa idan ana nema a ɗauke shi a wani matsayi فهذا مما ينبغي امتثاله to wannan yana daga cikin abin da kwaikwayon wannan ma ya kamata ويحمد فاعله kuma ake yaban wanda duk ya aikata wannan وكذلك إن حكاه في كتابه haka nan idan ya hikai yana rubuta wani littafi a kan kare janibin manzo Allah yake hikai to zancen wani lalatacce a cikin janibin annabi أو في مجلس ko kuma a الرد a- a له mazauni ne na ilimi ya zauna domin raddi ga mafaɗin wannan zance ya hikai to zancen nasa don raddi gare shi آم، والنقض على ko قائله kuma warware zancen mafaɗinsa an gane yanzu kamar mutumin da yake sukar wato faɗin ubangiji da cewa wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin yake zancen ya za a ce rahmatan lil alamin wanda ya kori yahudawa daga garuruwan an gane ko ya ce da ƙwarai sha na zo muku da yanka ko ya ce kaza kaza da sauransu ko ya ce kashe banu ƙwarai za ko ya wane da sauransu an gane ko yake daukan takobi yake fita yaki yana yakar mutane to wannan sai ka hikaici zancensa idan kai malami ne a majalisin ka kafi zancen san ka san ka san ka ka warware shi kai masa kuma rabbi to wannan ka yi jihadi ka yi aikin Allah ka ga duk ka yi kai zantuka marasa kyau munana amma jihadi ka yi Mhm.
والتجار ما يلزمه da kuma ba da fatawa da abin da ya lubunce shi وهذا منه ما يجب ومنه ما to يسوء wannan akwai abin da ya wajaba a cikinsa akwai abin da yake musahabi ne yin sa فأكد حالاتنا هذه ذلك gwargwadon matsayin shi ne hikaito zancen da kuma wanda za a hikaita masa yawa kai waye kai malamin ne kai ka zauna a majalisin karantarwa ko ku a'a dan hira ne kai kun zauna a gidi kuna hira shine abin duba to إن كان القائل لذلك لمن تصدى أن يوقف عنه العلم idan wanda na faɗin wannan wanda ya bijira ne zuwa ga a karɓi ilimi daga gare shi أو رواية الحديث ko kuma mai ruwayar hadisan manzo Allah ne أن يقضى بحكمه ko kuma ana yin yanke da hukuncin أو شهادته ko shahadar أو فتوى- أو فتوى- ko ko kuma fatawarsa a cikin haƙoƙi وجب على سامي من شهادته ishadatu bi ma sami'a minhu to irin wannan idan ya zo da wata mummunar magana a janibin manzon Allah to ya wajaba ga duk wanda ya yi shi ya yayata wannan abin da ya ji din nan ga mutane don su san matsayin wannan mutum lalatacce ne lalatacce ne mugu ne matsayin Allah ne ko zindiki ne ko wanda bai san kimar manzo Allah bane saboda ku kiyaye shi an gane wannan dole ne a tona shi a gaya wa mutane wata tafsiri وتنفيذ للناس da عنه kuma kore mutane gabarinsa وشهادته da kuma yin shaida a kansa da abin da ya faɗa ووجب على من بلغه ذلك ya waje ga duk wanda إنكاره labarin wannan ya je masa daga shugabannin musulmi ya yi inkarin wannan ko dai da hannunsa in mai mulki ne ko da bakinsa in malami ne ko da zuciyarsa idan wato ra'iya ne
وبيان كفره da kuma bayanin kafircinsa وفساد قوله da munin zancensa لقضي ضرره عن المسلمين saboda yanke cutarsa gabarin musulmi وقياما بحق سيد don المرسلين kuma tsayawa da haƙƙin shugaban ma'aikata وكذلك إن كان ممن يعبد الأمة ya hakan nan idan sun kasance daga wanda yake yin wa'azi ne ga al'umma jama'a أو يؤذيه الصبيان ko kuma yake koyar da yara فإن آه، man hadihi sariratu wanda duk wannan ta zama haka zuciyar take zai iya faɗar mummunan magana a janibin ma'aiki la yumanu يعمل على إلقاء ذلك في قلوب to ba za a amince a bisa ya jefa wannan a cikin zukatan yara ko kuma wanda yake wa'azi ba wannan ko abin da yake faruwa ke shi malami karatu yana fitowa ne da kuma sirrinsa diyan da mutum yake kai kana gan cewa ai kai ba wani abu kaje ba ba ruwanka da aqidar ka kawai kai karatu kaje ba zai yiwu ba malam wallahi ba zai yiwu ba shi karatun yana fitowa da surar abin da yake cikin zuciyarsa yawa idan ha'ini ne wanda ya zubin idan lalatacce ne ha'ini ne kiyana sai ta shiga sai ta shige ta idan muka tabbiri ne mai jin kansa ne mai jin rika ne haka za ka gada almajiransa haka suke sai da'awa an ka ga da'awoyi a cikin almajirai to malamin nasu haka yi yawa in ka ga kafirin kwaɗayi da son duniya na tsiya da maya ta san abin duniya shi malamin haka yake kaga dai karatu kawai yake biya musu kanin da ma har babin zuhudi yake koya musu amma babin zuhudin a ciki za a sa son duniya a cikin lafuza in ya koya musu babin tawalu a ciki za su ɗauki kibiru da jin girman kai an gane a ciki za su ɗauki da'awa jin mutum ya dinga jin shi ya kai wani martaba wani matsayi an gane to haka abin yake haka idan da soyayyar manzo Allah a cikin ruhin mutum maganganun sa sai sun dinga fita da wannan sirri sai ka ji tana huda ta tana motsa ka ba yanda zaka yi kawai yawa man ta haqqaqa bi halatin lam yahadu hadiruhu ba yanda za a yi duk abin da idan mutum ta kawa ne rabbani ne to haka za ka ga za ka ga wato duk wanda ya halarce shi sai ya rubuta da wani rabo a cikin wannan abin da haka yake to ba yanda za a kace ai ni karatu ko wani riba ruwan to kai ka san wani abu karatu ba kai da ba da ni san da zai suru koma wannan masifar ba ka sani ba kuma ba ma sai ya surta ba fita da kanta za ta dinga shigowa a ta ta tabbata fasace yawa ala inna hadha al-ilma dinu fanzuru amman takhuduna dinakum wannan ilimi addini ne sai ku duba ku ga a wurin wa za ku karɓa addinin kawai shi ke nan kai ne sarkin karatu ba ai akwai zuwa makarantu ya je nan ya je can ya je nan ya je can ka je ba kai da ba da ka taso da jin annabi sako-sako ne sarkin karatu wani gurin ma ƙur'ani za ka je nema sai sun haɗo ma da wani sai ƙur'ani ka je neman bakin ƙur'ani amma gurin akwai wata akwai matsala shi ne yawanci za a ga mutum gashi ya zama alaran ma ya zama makaranci amma kuma haɗe da wani abu kuma ko kin bayan Allah ko inkari ko mummunan zafi ko kafirin zarmewa a cikin san duniya duk abin da aka kawo na san duniya zai yi an gane ko ya yake yanzu wanda za a zo a ce ya sa zakara da ransa ya haƙa rami ya ji mai rufe wani wane ne kaza kaza ya yi wani aiki kunna wuta a kansa haka haka zai tafi da kala da ranka tun yana tara har yadda ya yi rama tara zai yana cikin rami a rike ga wuta an banka mara aka kuma amman ko makaranci ko malami ne to ji suna yin irin wannan abuwa duk goma wani abu ne dan son duniya ne dan abin da bisa kara ya karya ba ke ne dan ci daɗi ya sa riguna ya bayan shi ne abin ya ƙare ko kayan kuma yana na Allah ya sauka saboda haka yana karfafa a cikin irin waɗannan ijabu da hakin nabi sallallahu alaihi wasallama saboda al'ijabu ba wajibci yana karfafa a cikin irin waɗannan wajibcin a bayyanar da lamarin sa aiki kayan zantukan su saboda haƙin annabi sallallahu alaihi wasallama saboda haƙin shari'ar manzon Allah idan mafaɗin ba irin wannan tafarkin yake ba yamu bi haƙin nabi sallallahu alaihi wasallama to tsayawa dai da haƙin manzon Allah wajibi ne an gane idan idan ba wai malami ba ne ba wanda yake wa'azi ba ne ba wanda ake karɓar ilimi a gurinsa ba ne shi ne kawai gashi nan ɗan hira ne amma ka ji yana faɗar wani abu a janibin manzan Allah to dole ne ka tsaya da kare wani ma yake irgi kare mutuncin manzan Allah muta ayyana wannan abu ne faru da aini hanyar wa mai isan muka hikon sannan taimakawa manzan Allah akan wanda ya cuce shi ko a halin yana duniya manzo Allah ko ya ba duniya wannan abu ne da yake kinta akan kowa ya zama wajibi ala kulli mu'min a duka dukkan mu'min lakinnahu idza qama bi hadha man zahara bi lahaqu to amma idan aka samu wanda gaskiya ta bayyana a hannunsa ya tsaya da wannan haƙi wa husilat bi al-qadiyyah aka kuma yanke hukunci da da da shaidar wani wa bana bi al-amru kuma lamarin ya bayyana to ya sauka gabanin sauran ba sai kuma an ta zancen ba ce ce ku ce an riga wani ya tona shi an kamo shi an zatin da shi ke na magana ta kare.
wa bakiyar miski ba wa bita ka sirri shahadata alayhi sai dai kuma yanzu abin ya koma musu habbanci a yawaita shaida a kansa ai mugun mutum ne ba shi da kyau bakinsa a cikin janibin manzo Allah bai da kyau to irin wannan sai a tafi duk a tona shi a yaya kan shi wa abadi taziri minu da kuma karfafa tsawatarwa daga gare shi wa kada azima magabata sun haɗu ala bayan halin mutane fil hadith a bisa halin wanda ake tuhuman sa a cikin hadisi duk sun gabu akan cewa wannan daidai ne mutumin da zai dinga kawo ilimi yana ruwayar hadisan manzo Allah to lallai ku idan ka san yana da wata tuhuma sai a karba hadisin sa to wajibi kai bayani wannan ba wanda za a karba hadisin sa bane domin kaza kaza kaza kaza kaza kaza ina ganin ka tare da su wani su ku wannan wasu wannan kowa ya san su wataƙila hawarija ne wataƙila jahamiyawa ne wataƙila wane ne ira iren wannan ko mutazila ina saboda ka karɓa hadisin kaifa bi misli hada to ballantana kuma irin wannan wanda zai magana a cikin janibin manzon Allah wa qad sila abu muhammad an tambayi Abu Muhammad mai risala kenan game da mai shaida da ya ji irin wannan a cikin haƙƙin Allah ta'ala an yu'addi Allah ya addiya shahadata shin ya halitta gare shi ya kiba da shaida ala in raja na fara da idan yana sa ran idan ya shaida za a zartar da hukunci akan wannan mutum shahad to ya je ya shaida wa kadhalika yan alima Haka nan idan ya san- sanadi ma shahida bihi yauwa idan ya san shi alƙalin da zai shaida a gabansa baya ganin wajibcin kashewa akan wannan mas'alar na'am wa yara al-istisabata wa yana ganin a nemi a nemi tuga ga mafaɗi kuma a ladabtar da shi to ya je ya ba da shaida wa yalzamuhu dhalika wannan kuma ya lazumce shi wa amma al-ibahatu li ikarati qawlihi amma halaccin masalaini amma halaccin hikaito zancen irin masu wannan zantuka ba don wa'annan manufa guda biyu ba wala ara laha madakalan ya hazal ba ni ba na ganin mashigarta a wannan babi na'am ba zai yi ba haka kawai ba da waɗannan dalilan guda biyu ba a dinga hikaito zancen masu zance a cikin haƙƙin manzo Allah zancen da bai kamata ba ai ba su da kirki ai ga abin da suke cewa annabi ba manzo Allah haka za ka dinga jiri da zancen abin da aka faɗa cikin haƙƙinsa ya ce ban gama shiga ba a cikin wannan na'am eh alƙali ya ce falasta tafakku bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta kaci da mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zamo wata mazmunu bi su'i zikrihi min Da- hadin da mun motsa baki da kum- da- da ambatansa da ya zamo bin mubahin can a ba- a ƙarshe bin mubahin ne a hadin bai zamo abin da ya halatta ga wani ba wannan abu ne da bai halatta ba ga wani la zakiran wala asiran ko mutum shi ya ambata ko ya ruwaito da gairi garabin shar'i ba da wata bukata ta shari'a ba na'am wa amma lil agharad al mutaqaddimati amma dan manufofi da muka gabatar din nan kan misali za ka shaida a kansa domin a kama shi da wannan laifin ko kuma za ka tona shi domin mai ba da ilimi ne a daina karɓar ilimi a gurinsa ko a daina karɓar shaidarsa mutaraddidun bayna al ijabi wal to istisna wannan yana kai komo tsakanin kuwa eh zai iya zama wajibi zai iya zama kuma musahabi ka ba da shaidar na'am wa qad yaqa Allah ta'ala maqam ai kaga Allah ta'ala ya hikaito don tuttukan masu kiran ƙarya gare shi ya hikace shi Qur'ani da masu kiran ƙarya a bisa ma'aikansa fi kitabihi a cikin littafin ala wajhi amma ya yi gayan ne a bisa fuska ta inkari ga zancensu wa tahziri min da kuma tsawatar da al'umma da kafircin wal wa'idi alayhi da narko akan abin da suka yi والرد عليه da kuma raddi kansu bi ma da lahu alaina da abin da Allah ya karanta mana a cikin tabbataccen littafinsa وكذلك وقع من أمثاله Eh, أمثاله bi a بحديث hadisin ne النبي صلى الله عليه وسلم السيئات hakan nan ire-iren wayannan hikayoyi na zancen masu ibtila'i ga Allah ko manzannin Allah ya afku a cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke ingantattu على الهجوم a المتقدمة bisa fuskokin da suka gabata na inkari ga mafaɗinsa ko tsoratarwa ko narko a kai وأجمع السلف والخلف magabata magabata da mamayansu na daga shugabanni na shirya duk sun haɗu لا لا حكايات مقالات لكفرة a bisa hikaito zantukan kafirai والملحدين da kuma waɗanda suke karkatattu kamar ahalul bidai في كتبهم sun hikaito zantukansu a cikin littattafansu sun ومجالستهم hikaito mujalisihi sun- ومجالسهم sun hikaito zantukansu a cikin makarantunsu لا ليبينوها للناس domin su bayyana da zantuttukan ga mutane da irin wa'annan maganganun وينقضوا شبهها عليهم domin kuma su warware rikice-rikicen da suke da suka sassarko yanzu kamar shi da wannan kafirin da yawan na maganganun na cewar rahmatul lil alamina yaya za a ce rahmatul lil alamina wanda yahuda banu nabi da suna zaune a gidajen sai kore su daga gidajen tashin fita su bar gidajen wanda ya ɗauki takofi ya je ya yaƙi a guri kaza ya yaƙi a guri kaza ya yaƙi a guri kaza wanda ya karkashe banin ƙwararra wanda ya kashe kaza wanda ya kaza kaza duk irin wannan abubuwan kaga duk yana yi fito abubuwa ne wanda sun faru ga manzon Allah amma a bisa fuska ne ya suka na kafirci to za ka iya zuwa ka zauna in kai masani ne ka hi kai to zancensa don ta yiwu ya shigar da shubuha ga mai raunin sani ko mai raunin imani ko wanda suke ammawan abin nan ya shigar da shubuha a zayensa sai na har cewa yake yanzu ka kaddara musulmin da suke france a ce duk su fita daga paris an kore su kowa ya sanya majalai a ce a musu rahama ta ji abin da yake fara ko to saboda haka irin wannan sai ka hidaci zancensa ka zo da magani don ya jefa ciwo ga wasu rauna wanda ya sallama ran addini ko ya sallama ran sirrin mutum na wannan ko kankani ba shigo a bace a gurin yau to amma akwai musulmi da yawa da wannan zai iya zama su shigo sai ka farkato zancen ka kuma warware shi
وإن كان ورد لأحمد بن حنبل إنكار بعد هذا قلت- الحارث بن أسد yawa ko da yake an ji ahmadu dan hanbalin an gane wato wato yana yana inkarin ga sashin irin waɗannan abuwa kan harisul awar kenan ko shine harisul bin asadi irin inkari da yake yi a kansa na hikaito zancen wato miyagun mutane to fa kar sana'a أحمد مثله to ai shi kansa imamu ahmad yayi irin sa din da ta kama dole في رده عن الجاهلية a cikin raddin da ya wa jahamiyawa idan jahu bin safwana an yi musu raddi shi ma ya yi kwaito zan cika su dole والقائلين بالمخلوق da su wayanda suke faɗi da cewa alƙur'ani abin halitta ne halittar sa ake وهذه الوجوه الشائعة as-sa'igatul hikayatu anha wayannan fuskoki su ne wanda suka halatta ayyo hikaya da gare su
فأما ذكرها على غير هذا amma an batun wayannan maganganu a bisa wani wannan من حكاية كذبه na hikayar abin da yake ɗora mummunan magana ne ga annabi والإجراء da بمنشوره wulaƙantarwa da matsayin matsayinsa على وجه a الحكايات bisa fuska ta hikaya kawai hikayoyi والأسمار da hirarraki والتربي da bakin labarai وأحاديث الناس da da- da surutan mutane don cikansu ومقالات da maganganunsu filgasi wasu ne a cikin abin da yake ramamme da mai kauri su kasan mutane a fada cikin abin da yake ba mai matsala ba a fada cikin mai matsala wani zubin idan kana wurin hira da a ce ana maganar addini wanda a ce zancen siyasa ake saboda an shiga maganar addini zai yiwuwa a iya shiga cikin maganar Allah ko manzan Allah da abin da bai kamata ba majalisun majalisi ne na hira majalisi ne ba na malinta ba za a iya faɗi to gwanda ce da can siyasa kuke duk shirgin da za ku yi ku yabon ku
ومضايق المجاني ko kuma a'a abin dariya na masu kakaci وموارد السفهاء da bakin labarai na wawaye والخوض في كل وقال da hak- shi kila wakala da kuma kutsawa a cikin kace na ce وما لا يعني da abin da ba shi da wani amfani كل هذا ممنوع dukkan wannan abin hanawa ne وبابه أشد في المنع wani ma ya fi tsanani a cikin hali والعقوبة في ذهب wani hukumatin ya fi tsanani a cikin hali da hukuma min babin daga wani كما كان من قائده alhaki lahu على غير قصد to abin da ya zo daga mai hikayarsa mai faɗi ga wannan abu ba ba a kan nufi ba أو معرفة بمقدار ما ba أكبر tare da ya san alƙadarin abin da ya kwaito ba أو لم تكن عادته ko ba al'adarsa ba ce أو لم يكن الكلام min al-mashaqi haythu huwa ko kuma shi zancen bai kai inda ya kai ba a cikin muni ولم يظهر على هاكي istihsanu sannan kuma ganin kyawun zancen bai bayyana ba a wurin mai hikaito shi وسواءه bai- bai- baya kuma ganin zancen daidai ne جرى عن to ذلك sai a tsawatar da shi a ce duk da haka ka daina faɗa irin wannan ونهي عن العودة a إليه han- a hana shi ga wurin koma zuwa gare shi idan ma da za a daidaita shi da sashi wani abu na lari to ya cancanci haka din وإن كان لفظه للبشاعة har su huwa idan kwalabazinsa ya kai inda ya kai a cikin muni كان الأدب to ladabtar da shi sai zama fi tsanani an yi hikaya wani mutum ya tambaye imamu na maliku game da wanda yake cewa alkur'anu makhluqun wai qur'ani abin halitta ne قال مالك maliku sai ce كافر kafir فقتلوه kaga yace kafir ku je ku kashe shi ku je ku kashe shi faƙala sai ya ce ina ma haƙaitu wa an gaidi ya ce ai kai to shi nake daga wannan ina faɗa abin da wasu ke faɗa na- nake tambaya faƙala maliku maliku sai ya ce ina ma sami ina minka daga wurin ka mu muka ji Mhm.
wa hada min maliki rahimahullah wa ala ɗarifin zajari wannan daga maliku ta farki ne na tsawa Eh, daka daka masa tsawaye Ehe.
wata galibi da kuma kaurarawa a cikin inkari bi dalilin annahu saboda dalilin cewar ai kaga bai zartar da kisan nasa wani su himma hada na haƙiƙi ma haka idan ku ana tuhumar shi wannan mai hikaitowa cikin abin da yake hikaitowa annahu mutalaqahu cewa shi ya kirkire shi da yawa wasu tambayoyin wato mutane kirkirar su suke yi eh kirkirar su suke yi sai mutum ya ya kirkiro wata magana ya ce faɗa aka yi an gane ba kuma wanda ya faɗa bai ji daga wani ba eh kirkirar sai sai kirkiro wani mummunan zance wani sababu ya danganta shi zuwa ga wani aw kanat tilka adatu ko ta zamo dama shi ma al'adarsa ce nan da nan tambayoyi da ba tambayoyin ba kai ba kafa aw zahara istisanuhu bi ko dhalika ya- ko aka ga alamun yana ganin kyawun haka din ne aw kana mawla'ahu bi mithlihi ko kuma aka ga mai lallacewa ne da irin wannan tambayoyin yusi babu lahu da kuma raina wannan magana aw ta'budu bi mithlihi ko kuma kiyaye irin wannan maganganu yana haddace su wa qalbihi da kuma neman su neman su ba yana neman irin wannan maganganun ya kiyaye su wa ta'ashari Da- da sallallahu alaihi wasallam yawa yana neman ruwaito wato waƙoƙi da aka yi da kafirai suka yi na zambo da suka yi ga janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hukuma hada to hukuncin wannan hukumar sabi na yawa hukuncin mai zagin ne da kansa shi ma ya yi ne kawai
akhadhu bi qawlihi za a kama shi da faɗinsa wa la tanfa'u nisbatuhu ila danganta zancen da ya zuwa ga wani ba zai amfane shi ba ayyadan bi qatl a garaje da kashe shi wa yu'ajjalu ila al-hawiyah ummihi a gaggauta shi zuwa ga hawiya uwata sa Na'am.
eh fa ummuhu hawiya ba to a kora shi ga uwarsa وقد قال أبو عبيد القاسم بن سلام alƙasin bin sallamin abu hurairah ya faɗa في من هاتذا شجر بيته cikin wanda ya haddace wani rabin baiti ما هو جده النبي صلى الله na daga عليه abin da وسلم aka yi aka faɗa na zambo ga janibin annabi sallallahu alaihi وهو wasallam كفر ya ce wannan kafirci ne mutum ya dinga haddace baitocin da kafirai suke na zambo ga janibin ma'aiki
وقد ذكر بعض من ألف في الجماع to wani wani da ina zuwa wani daga cikin malamai da suka yi talifi akan abubuwan da musulmi malamai suka yi ijma'i a kansa ya ambata ijma'an gamuwar malaman musulmi baki daya لا تهدي رواية ما هو جده النبي صلى الله عليه a وسلم bisa haramcin ruwaito waƙoƙin da aka yi na zambo ga janibin annabi sallallahu alaihi wasallam da وكتابته rubuta su da وقراءته karanta su وتركه مجاوزه da kuma barinsa duk da aka same su ka a bashi لا دون مهو ba tare da an goge ba ورحم الله أسلافنا Allah ya ji kan magabata mu masu tsoron Allah خارج الرجال لدينهم masu kokarin kiyaye addinin su وقد أرسلوا muna hadisul magazi sun sun sarayar da- da abubuwa daga cikin hadisai na magazi tafiye-tafiyen manzo Allah da sirorinsa ما كان هذا سبيلا wanda akwai irin wannan a cikin tafarkinsa na abin da wawaye suka faɗa a janibin sa su ba sa rubuta shi wata تكون raku روايته sun bar ruwayarsa إلا أشياء zaka ruwa sai ɗan abuwa da suka faɗa ‘yan kaɗan wa gaira mustabsha a basu wanda ko basu kai musu wajen muni على نحو الوجوه الأول wani a bisa tafarkin fusakunan na farko da muka faɗa na bayyanar da ilimi يظهروا نعمة الله من قائلها domin su- su su bayyanar da su nuna mutane kamun Allah ga mafaɗinta وأخذه المبتدئ عليه da kuma بذنبه kamun kamun da Allah ya yi wa mai kirkira wannan zantuka bi zambihi da laifinsa وهذا أبو عبيد ga abu bayan alƙasar bin sallamin rahimahullahu قد اشتهر في مصر- في ila مصر istishhadu bihi yayi kirdado ya kiyaye cikin abin da dole ya bukaci zuwa kafa shaida da shi من آج أشعار العرب na daga zambo na waƙoƙin larabawa في كتبه a cikin littattafansa وكنا نسير maju sai dai yayi alkunya ga sunan wanda aka yi wa zamban بوزن اسمه da wazanin sunansa استبراء لدينه don kokarin kiyaye addininsa وتأخذ من المشاركة don kuma kiyayewa ga barin tarayya fi zanne a harin a cikin zargin wani bi ruwayati da ruwayarsa أو نشره ko kuma daidaita shi فكيف بما تتطرق إلى إلى- سعيد sun البشر saka kuma da wanda zai kai zuwa ga mutunci na shugaban mutane alaihi salatu wasalam fasalo sai fasali الوجه السابع fuska ta bakwai أن ذكر ما يجب على النبي صلى الله عليه a ambaci abin da zai yiwu ga annabi sallallahu alaihi wasallama وسلم أو يؤت له في جواز ko abin da aka yi sabani a cikin halittinsa gare shi وما يترأ من الأمور البشرية da abin da yake afkuwa gare shi na na al'amura na mutuntaka ويمكن إباعتها إليه da fatuwa da abin da zai yiwu a raba zuwa gare shi نعم أو ذكر من ألهم به ko kuma mutum ya ambaci abin da aka jarraba annabi da shi وصبر في ذات الله da kuma abin da ya yi haƙuri da shi a cikin binsa ga Allah ala shi duk ya bisa tsananci tsanancensa من مقاسات آدابه na daga gogayya da ma- da magautansa wa azam da huda cutarwar su gare shi ومعرفته wa ma'arifati ibtidai hali da sanin farkon halinsa an gane yawa farkon halinsa wato yawanci zaka ga akwai wanda muka gani idan suna kin wani janibi na babba wani babba ko babban waliyi hakanan ko babban malami zaka ji suna yawan kawo labarin yarintarsa akwai wata manufa muguwa a cikin wani dissan da zai labari sai dai kawo labarin yarinta in ya kawo labarin yarintar tun da ita kasan yarinta ba kamala an gani kuma yarinta ba ta annabta ba yauwa sai dinga kawo labarin yarinta ko wasan da ya yi a yarinta ko wasan da suka aka yi da shi ko wani kiriniya da ya yi a yarinta duk irin da hukunci na yarinta shi ko kamin ilimin ku Allah ya cika shi ya zama daga cikin kumalin auliya shi kuma saboda yana kin wannan mun ga irin wa'annan yawa mun ga irin wa'annan su yana da wata ko gaba da shi ko wata hasada da shi ko wani kiyayya dai da shi to baya so ya fito a cikin minkiran takarara to sai ya koma wani gefen na inkari duk sai sun tono abin ko ina mutum zai nadi an gane to duk sun tono akwai waɗanda suke wannan a janibin manzon Allah misali kamar sufurinsa da aka yi wajen kiwon awaki manzana da kansa ya faɗa yake cewa babu wani annabi da Allah ya aiko shi face ya yi kiwon dabbobi ƙananan dabbobi musamman awaki da tumaki suka ce har kai ya manzo Allah ya ce hannu na yi wa ƙwarar shawa kiwo na awaki suna biya na ai kaga wannan kamar wato wani matsayi ne wato kamar na na wato na bidaya wanda yake a cikinsa akwai mazahari na maskana alisa ka gani yau akwai mazahari na maskana to sai ya koma ya dinga lalubo wa'annan ana zancen ana dariya misali ko ana dai kaya har wata kila ta ma ya dinga nuna kamar girmamawa ne amma shi dai wa'annan din yake bi alisa ka gani ko sufurin da na na hadiza ta yi masa an gane ya yi aiki a cikin dukiyarta da kudinta ya tafi sufuri sai ya bi wannan layin alisa ta gane yawwa to duk dai abin kusa ku da yawa gashi nan duk jawani bin sayyidin mursalina yawa ko misali sanda aka zo masu shayarwa suka zo neman abin shayarwa kowace ta gan shi ya zama da cewar ta kauce ba shi take so ba sai ya bi wannan layin saboda haka sai wata aka samu kaza kaza kaza ko ba zai kara cikinsa ba abinda nana halima ta koma ta zama an gane yawa da zai bayani irin yadda busiri ya yi ba cewar wato ambatun sanabila wal aswala dai yasta shi da fito a fa'o kaga da su su wancan a shekarshe kalmami suka dauka dan da su da aikin nasu biya kone ba a jin kudu da sanyi ita wannan ashe ita ta kwaya ta haifar mata da zangar ne gashi yanzu mana zancen ta a nan gudu ta isa mi zancen tabbatar saboda musaidin mursali na ba saboda shayarwa da sai manzo Allah ke zamu ke cewa na na halimatu kuma mu ce mata sa'adiyya ko yau dinnan Allah kaɗai san Halima da aka haifa a duniyar nan. Allah kaɗai san Halima da ta rasu a duniyar nan. Kuma duk wanda ya sa Halima ya sa mata Halima ne saboda yana san annabi. Saboda ta shayar da manzan Allah. To, wa gashi ta tsinci wannan karamar har naɗi duniya tana nan tana binta. Kullum sai an ce Halima, ko ko ta Halima. ita kadai ce ne duk wanda ya ce halima ita yake nufi me ta yi a duniya ta ba da ilimi ne ko ta ba da dukiya ne ta yi jihadi ko ta yi kaza ko ta yi kaza ko ta yi kaza ba wannan ta yi ba eh ta gamu da ikisiru sa'adatu ne yawa ya gani to shi ne domin shi zai tsaya a kan cewar duk aiki kowace duk ɗaukar ya gane ko saboda nan ɓari muke so yawa wa malaki yau min dusu zamanihi da abin da manzo Allah ya gaba da shi na tsananta zamaninsa wa marra alaihi ma'ana ta ishatihi da kuma abin da ya gudana garin shi na mu'anati na gogayya da sha'anin rayuwarsa kullu zalika la adilu riwayati duk wannan abin sa tafarkin ruwaya wa mudhakaratil ilmi da kuma tattauna ilimi wa ma'rifati ma sa'ad minhu yawa to wannan fuska ta farko kenan wanda ya halitta a yin yawa ma'rifatu ma sa har minhu ismatu da sanin abin da ismar manzo Allah ta inganta da gare shi da anbiya ga annabawa wa ma yajuzu alaihim da wanda ya halitta gare su wa hadha fan farijun an hadhihi to wannan fanni ne da ya fita daga wayannan fannonin baki ɗaya guda shida na'am idilai ku fi domin a cikin wannan babu gamsin tauye daraja wala nafasun ko na ƙasa shi ne tauye wadda ko wulaƙantarwa wala sifafu ko kuma ƙureni la fi zahirin lafaz ko a cikin zahirin lafazin babu wala fi maqsadil lafi ko kuma cikin shi manufa shi ne ambatawa an gane duk wannan a bisa tafarkin ilimin da wato karanta ilimi da sanin abin da ya inganta da annaba da karantar da mutane abin da annabawan Allah zaɓaɓɓi ma suka gogayya da shi ta wannan fuska saboda abu ne mai fuska biyu za a iya yinsa da wannan fuskar a iya yinsa da wancan fuskar to in ta wannan fuskar da alƙali ne yake faɗa mana ta farko tukun na fuskar farkon to wannan lafiya nan Mhm.
lakin yajibu an yakuna al-kalamu fihi ma a halin ilimi amma ba ko za ka yi wannan zancen kakai kakai zama hira a cikin mutane wa'anda ba almajirai ba dole ka yi shi a cikin masara wanda suna sun san annabi an gane to wa fuhama idalabatu dini da kuma wayayyun ɗalibai na addini man yafhamu maqasidahu daga waɗanda suke fahimtar manufofinsa wa yaqulu qawaidahu suke tabbatar da fa'idojinsa sallama zalika man asahu la ya fi ya nisanci duk wanda zai wuya kasa fahimtar wannan zai wuya kasa fahimtar ya nisanci- ya nisanta masa wannan ayyuku shadihi bi talatuhu ko kuma ake shayin fitiluwarsa da wannan turan za mu kwana
Thank you.